Wannan masallaci namu mai albarka, masallacin da ake ambatansa da masallacin Ibn Taymiyyah da ke kan titin Sulakatagun a nan garin Azare, inda muke gabatar da karatu a cikin wannan littafin da ke gaba gare mu, littafin da mawallafin littafin ya sanya masa suna da A'lamus Sunna Al-Mansura ko Al-Manshura li aqidatu Da'ifatin Najiyatil Mansura. in ba a manta ba mawallafin littafin shine Sheikh Allama Hafiz ibn Ahmad ibn Ali al-Hakimi shine mawallafin wato littafin a karatunmu da muka tike mun yi magana akan abin da ya shafi wato tauhidil wato uluhiyya ka Allah madaukakin sarki wato da dukkanin wato ibadodinsa dukkanin wato ibada shine duk wani anwa'ul ibad wato sallah ne azumi ne yanka ne ga baki ɗaya ana yin ga Allah ne subhanahu wata'ala saboda ya ce wa qadara Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana cewa ubangijinka ya yanke hukunci kada ka bauta ma kowa sai shi ko kada ku bauta ma kowa sai shi dangane da iyaye wato a kyautata musu da kuma faɗinsa da ya ce ƙul ta'alau atalu ma harrama rabbukun alaikum Allah tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsan ala ayatu halin shi tauhid ilahiyya tauhidi ne na kadai ta Allah kadai da bauta ba tare da an masa tarera to gabar da zamu tashi a yau shine malam ya mata take da cewa ma huwa diddut tauhidul ilahiyya to menene kishiyar tauhidin ilahiyya har in mun ji cewa shi tauhidin ilahiyya ko tauhidin uluhiyya shine kadai ta Allah madaukakin sarki shi kadai da bauta to me yake kishiyar wannan malan ce didduhu huwa shirk wato kishiyar wato shi shirka akwai shirkul akbar wato shirka take babba wacce take nafiya ko abin da minene yunafihi bi kulliya wacce take kore tauhidi ga baki ɗayansa duk sa'ilin da aka samu shirkul akbar to wannan shirkar tana koyar da tauhid tana kore kore tauhidin wato uluhiyya ne ko tauhidil ilahiyya ga baki ɗayansa sannan kuma akwai shirkul asgar ita kuma yunafi kamalu ita kuma tana kore wato cikar wato shi tauhidin tauhidul uluhiyya duk inda aka samu shirkul akbar to babu tauhidul uluhiyya a wannan wajen duk inda aka samu shirkul asgar kuma to da ka samu cewa tauhidul uluhiyya a wannan wajen yana rauni yana da naqas wato ba cikakke bane yau shine sai malam ya tambaya to ma huwa shirkul akbar to wanne ne karamar shirka wacce take kora babbar shirka wacce take kora tauhidi ga baki ɗayansa cewa itikazul abdu min duniyallahi niddan yaswihi bi rabbil alamin shine rikan bawa bawa ya riki me zai rika shine min duniyallahi koma bayan wani Allah koma bayan Allah ya riki wani niddan wato kishiya yaswihi bi rabbil alamin ya dinga daidaita shi wato da ubangijin mai talikai yaji yanda yake son Allah haka yake yake tsoron Allah haka yake son sa yanda yake bauta ma Allah haka zai bauta masa to daga zarar ya an samu wannan to ya zama shirku akbar ta kore masa gabaki daya wato ni wato tauhidin sa gabaki daya shine yuhibbuhu ka hubbillahi yazo yana masa kamar yanda yake son Allah madaukakin sarki kamar yanda Allah da yace wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi daga cikin mutane akwai waɗanda suke sanya wa Allah maɗaukakin sarki kishiyoyi suna son su kamar yadda suke son wa Allah maɗaukakin sarki ana so mutum a duniya ji a ransa babu wanda ya fi so sai Allah daga nan kuma sai manzonsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa manzon Allah ya ce salasun man kunna fihi faqad wajada bihinna halawatal iman waɗansu abubuwa guda uku duk wanda ya same su iji manzon Allah ya ce haƙiƙa ya samu wato zaƙin imani sanadiyarsu abu na farko ya ce an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilai ko an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma suwaku cewa ya zamo Allah da manzansa su ne suka fi soyuwa a gare shi koma bayan wato waninsu abu na biyu manzon Allah ya ce wa an yuhibbal mar'a wa la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum ba yana son sa bane ba dan komai sai don Allah madaukakin sarki sannan kuma wa ayyakriha ayyuda ila al-kufri ba'da an anqazahu Allah ya kyamaci ya koma kafirci bayan Allah madaukakin sarki wato ya tsamar da shi to yana daga cikin nau'in shirka akbar shine mutum ya nuna ma wani soyayya irin soyayyar da yake yi wa Allah madaukakin sarki shine au yakshahu ka kashiyatillah ko kuma ya dinga jin tsoransa kamar yanda yake jin tsoron Allah madaukakin sarki shi ne abin nan yamine ne ya dinga nuna jin soya ba su akwai alumine ne ba sunansa alkawfur ɗabi'i ba laifi ba ne ba mutum ya ji tsoron wani abin da zai cutar da shi amma kar tsoronsa ya kai daidai da yadda yake tsoron allah maɗaukakin sarki sannan wayar ta ju'u ilaihi sannan kuma ya dinga fakewa zuwa gare shi maimakon ya fake zuwa ga Allah ya dinga neman kariya a wajen Allah sai ya dinga neman kariya a wajensa sai ka ji ana cewa ai wannan yana da makare makaran meye ma'anarsu shine wato masu kare shi daga sun tashi sun ce a musu kaza in ba haka ba za su yi kaza sai ka ga ana ta musu sadakar bololo ko abin ko yaga yana da wani wanda yake dogoro gare shi shi bai ba shi umarni in ba umarninsa ba ba zai bi ba saboda ya rike shi a wajen wani a matsayin wani karamin allansa ya ɗauke shi a mazannin wani wai malaminsa wai sai malaminsa kuma ba malami ba ne ba mine ne boka shi ne yalta ju'u idai waye da uhu wani sa'in ma ka samu yana bautarsa duk wanda ya da uhu wato yana roƙonsa shin wannan wanda zai roƙa ɗin rayayye ne ko macece ne in dai zai roƙe shi kamar yadda yake roƙon Allah to ya zama wato mushriki kuma shirkul akbar Allah madaukakin sarki cewa ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi kuma wa qala rabbukum du'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakin kuma wa yakafuhu kuma yajin tso ya dinga jin mi tsoran sa alkhawf wato tsoro shine yastakfuna minan nasi wala yastakfuna minallah wa huwa ma'ahum iz yubayyitu ya dinga jin tsoronsa kamar yadda yake jin tsoron Allah maɗaukakin sarki, wayar juhu har ma ya dinga tsammanin wata rahama ko wani abin nan ci gaba daga wajensa a babin misali, wayar gabu ilaihi sannan ya dinga kwaɗayin waɗansu ababe wato a wurinsa, wanda babu mai iya yin wannan aikin saiwa sai Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya tawakkalu alaihi sannan ya dinga yin dogoro a gare shi, irin yadda ake dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dogara a kansa. auni au ya ɗi'uhu fi ma'asiyatin lahi ko kuma ya masa ɗa'a cikin saɓon Allah ya san abin nan saɓon Allah ne amma saboda ubangidansa ne ko abin da ya kama da haka ko ya halatta masa abin da Allah ya haramta ko kuma ya haramta masa abin da Allah ya halatta duk a wannan lokacin ya zame masa mi wato abin bauta auni au yattabi'uhu ala ghairi mardatin lahi ko kuma ya bi shi a bisa mi ban sunansa a bigiran da babu yardar Allah a ciki kawai ba kawai yana bin sa ne amma dai a cikin hidimar babu mi yardar Allah madaukakin sarki to nan ma ya zame masa wato abin bauta wa gairi zalika da wani haka daga cikin nau'o'in ibada waɗanda ake yi ma wani Allah subhanahu wata'ala wanda yin hakan din yana sa mutun ya koma mi ban sunansa wato mushriki kuma shirka ta zama babbar shirka ko isti'ana neman taimako wanda babu mai iya yin sa sai Allah iyyaka na abudu wa iyyaka ko istigasa neman taimako na gaggawa kaga mutum ya fada wata masifa babu wanda zai tsamar da shi a cikin wannan masifar sai wa Allah amma sai kaga yana neman agaji a wajen wani Allah ko al'inaba komawa ko al'igashi nan dai nau'o'in ibada wanda a Allah madaukakin sarki kadai ake yi wa daga mutum ya sarrafa su zuwa ga wani Allah to wannan abin da ya zamo shirka shirkar ma kuma wato akbar wanda mai yin ta idan ya shiga cikin wuta wato ba zai taba fita ba har abadin abadina Allah madaukakin sarki yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah madaukakin sarki baya gafarta ma duk wani wanda yake hada shi da wani wajen bauta wa ya gafiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafarta mu koma bayan haka ga wanda yake so duk laifin mutum idan ya je gaban Allah in ba shirka bane ba in Allah madaukakin sarki ya ga zai mi ya ga dama wato zai mi zai gafarta masa cewa amma idan mutum ya je da shirka babu wato gafar Allah madaukakin sarki yake faɗa a wani wajen a cikin wato alqur'anin sai yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yushrik billahi faqad harrama Allah ko wa man yushrik billahi faqad dalla dalalan ba'ida duk wanda ya hada Allah da wani wajen bauta hakika ya bata bata wanda yake mai nisa inji Allah subhanahu wa ta'ala, da faɗinsa da ya ce, Innahu man yi shirki billahi faƙad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahun nar wa malin zalimi na min ansa. Cewa yanda sha'anin yake, duk wanda ya yi wa Allah karere, ya haɗa shi da wani wajen bauta, to, faƙad harrama Allahu alaihi aljanna. Hakika Allah maɗaukakin sarki ya haramta masa wato aljanna, wa ma'awahun nar makomansa ita ce wato wuta wa malin zalimi na min ansar azzalimai waɗanda suke mushirkai ba su da mataimaka a wurin Allah maɗaukakin sarki mun karanta a nan cewa lokacin da muke karatu a cikin mukaffiratun zunub cewa ceto na ƙarshe shine Allah maɗaukakin sarki zai zai sa hannunsa ya tsamo a cikin wuta duk wani wanda a cikin zuciyarsa da imani da da ƙwayar zarra ya ce annabawa sun yi ceto shahidai sun yi ceto salihan bayi sun yi mala'iku sun yi yanzu ma baƙiya illa arhamun rahimina babu wanda ya rage sai mai arhamun rahimina sai Allah ya sa ya ebo amma duk wanda yake mushriki kafiri munafiki manzon Allah ya ce ceton Allah ba zai biyo ta ni ba ta kansa ba shi ya samu wurin zamansa kenan har abadin abadina wato a cikin wuta Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man yi shirki billahi fa ka annama karra minas sama'i duk wanda yake hada Allah da wani wajen bauta fa ka annama karra minas sama kai ka ce shi ya faɗo wato daga sama ne fa taqafahu dayyu sai tsuntsaye wato su cafke shi bai iso ƙasa ba kawai yana daga sama sai tsuntsaye su fara caccakansa su cafke shi ija Allah maɗaukakin sarki au tahwi bihi rihum fi makanin sa'i ko kuma iska ta karkatar da shi zuwa ga wani wuri wanda yake mai nisa haka Allah maɗaukakin sarki wato ya faɗa a cikin littafinsa a wani wajen Allah maɗaukakin sarki yake kwatanta waɗanda suke riƙan waɗansu koma bayan Allah a mazannin wato abin nan ababen bauta Allah ce masalul lazina takazu min dunihi awliya'a kama salimi awliya'a sai Allah ce kama salil ankabuti takazul istakazal baita Allah ya ce kwatankwacin waɗannan da suke riƙan wani koma bayan Allah har ma suke bauta musu to misalin wato an kabutu ne wato gizo-gizo misalin wato tautau ne iji Allah maɗaukakin sarki a lokacin da ya riƙi wato gidansa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna au hanal biyuti labaitil an kabo lalle mafi raunin wato gida iji Allah maɗaukakin sarki wato shine gidan wato tautau Allah ce laukanu ya alamuna da a ce suna sani yanda gidan gizo-gizo gidan tautau baya amfanar da shi idan da sanyi ne baya amfanar da shi da damana baya amfanar da shi idan iska ta taso hakan nan waɗancan waliyan da suke bauta musu koma bayan Allah su ma ba za su bautar musu da komi ba a wurin Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ya faɗa a wani wajen ya ce lahu da'watul haqq lalle kira na gaskiya na Allah ne subhanahu wata'ala menene kila na gaskiya din nan shine la ilaha illallah to shine lahu da'watul haqq sai Allah ya ce wallazina yad'una min duni waɗannan da suke bauta ma koma bayan Allah madaukakin sarki la yastajibuna lahum bi shay'in ba za su iya ansa musu da komai ba duk wani wanda yake kiran wani koma bayan Allah ya je ya bauta masa ko ya nemi agajin sa ko ko ko ko ko bai isa masa komai ba idan Allah madaukakin sarki shine la yastajibuna lahum bi shay'in Allah sai ya ce ka ba su ikaffaihi min ilmin ka ba su ikaffaihi ila alma'i liyabluwa ba liyabluwa fahu wa ma huwa bibari kamar mutumin da ya je bakin kogi ne ko bakin randa ko bakin duron sai ya mika hanayensa haka yana kiran ruwa ya zo ya shiga bakinsa Allah ya ce wa ma huwa bibali wannan ruwan ba zai taso ba yanda idan mutum ya je bakin kogi ya mika hannunsa yana kidan ruwa ya zo ya shiga bakinsa ruwan ba zai taso ya shigo ba matukar ba wani tsafi yayi ba ko su dabari ba to haka su ma wadancan ba za su ansa masa ba Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dala ko wa ma du'aul kafirina lalle addu'a ko bautar kafure bata zama komai ba idan Allah madaukakin sarki illa fi dalal wato sai a cikin bata Daka duk wani wanda zai roƙi wani Allah arjani ne shi wane ne mutum ne ko wani waliyi ne da ake ganinsa a je kabarinsa ana ta durkusawa ana roƙansa duk ba zai yi wa mutum wato amfani ba kuma mutum ya sake ya mutu a irin wannan halin shi da rahamar ubangiji wato sun yi mi wato sun yi salle walle wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi haqqullahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a hadisin mu'az bin jabal wanda yace yana bayan jaki a bakan mu'minin yana bayan manzon Allah akan jaki manzon Allah ya tambaye shi ya mu'az ya kai mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi alallah ko ka san menene haƙƙin Allah akan bayi kuma menene haƙƙin bayi a wurin Allah Mu'az bin Jabal ya kada baki ya ce manzon Allah wallahu wa rasuluhu a'lam sai manzon Allah ya ce masa haqqullahi 'alal ibad haƙƙin Allah akan bayi wanda haƙƙinsa ne ana so bayi su sauke shine an ya abuduhu su bauta wa Allah din shi kadai wala yushriku bihi shay'a kada su hada shi da kowa wajen bauta sai ya ce wa haqqul ibadi 'ala Allah amma haƙƙin bayi a wurin Allah shine Allah yu'azziba man la yushrika bihi shay'a cewa Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da wanda bai hada shi da kowa wajen bauta ba wannan hadisin malam yace yana cikin sahihaini Imam al-Bukhari da Imam Muslim ne suka rawaito shi sannan Imam Tirmidhi ya fitar da shi Ibn Majah ma ba a bar shi a baya ba sannan yace wayash wayastawi fi kurujihi bi hazal wato mi bi hazal wato shir min addini almuza cewa wayastawi wato yana yin daidai fi kurujihi wajen fitarsa bi hazal shirki wato da wannan shirka din an addini daga addini duk wanda ya wayi gari ya zamo yana aikata wannan shirkur akbar din to yana tana sanya shi ya fita daga ina wato ta fita wato ya fita wato daga cikin wato addini gabaki ɗayansa ya kasance muzahirun bihi ya bayyanar da shirkar ne ƙuru da muzu kowa ya ganta kal kufari ko ka, ka kufari ƙuraish kaman kafuran ƙuraishawa wa gairihim da wasunsu saboda su sun bayyana shirkar su mi ƙuru da muzu kowa ya gani saboda sun zamo suna bautar wato lata da mi uzza a babin misali suna bautar waɗansu gumaka har ma suna cewa a ja'ala alihatan ilahan wahid inna haza la shay'un ujab yanzu za a sanya alloli su zamo Allah guda ɗaya saboda manzon Allah ya zo ya ce a bauta ma Allah guda ɗaya yanzu duk allolin nan na abun nan 360 da suke cikin Ka'aba da Lata da Uzza duk yanzu ba za a bauta musu ba sai dai abun bauta guda ɗaya inna haza la shay'un ujab lalle wannan wani al'amari ne na ban mamaki sai ya bayyana cewa shirkarsu ta bayyana mi a fili to wannan ta fitar da su a cikin mi addini ko kuma mutum ya kasance yana ɓoyewa ne ba mubdinu lahu ko kuma yana ɓoye wato shirkar tasa ne kal munafikin kamar munafikai wal muqadi'in da kuma wato mayaudara waɗanda za su zo gaban manzon Allah su nuna sun yi imani alhali kuma imanin bai tabbata a cikin mi zukatansu ba idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا كلوا إلى شيائنهم إنا كنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في دغيانهم يعمه to irin wannan kaga sun koye shirkar a cikin ransu suna bayyanar da mi imani to dukkan su su ma sun kafirta sun fita daga addini shi yasa yana daga cikin waɗanda wuta za ta tabbata da su na farko mushirkai na biyu kafirai na uku kuma munafukai su ne saboda su din ma munafukan ƴan uwan mine ne kafiran ne ai kafircin yana cikin zuciyarsu muna ban sunansa shirkar tana cikin zuciyarsu wa amma sai dai sun ɓoye ta sun bayyanar da imani shi kuma Allah madaukakin sarki masanin abin da yake cikin kiraza ne wa asirru qawlakum aw jahru bi innahu alimun bi zati sudur Allah ya ce ko ku ɓoye sirrinku ko kuma ku bayyanar da shi innahu alimun bi zati sudur shi Allah masanin abin da yake cikin mi wato zukata ne inji Allah subhanahu wataala shi yasa to waɗanda suka ɓoye kaman munafikai da muqadiin wato masu yaudara allazina yaz allazina yazharuna al-islam waɗanda suke bayyanar da musulunci wami wa yabdununa al-kufra sannan kuma suke ɓoye wato kafirci qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa a kansu innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa lan tajid lahum nasira Allah ya ce lalle munafukai waɗanda suke zuwa suke bayyanar da musulunci sannan kuma suke ɓoye wato kafirci a cikin ransu za mu ji a gaba a cikin littafin nan shi ma annifaq din ya kasu kashi biyu akwai nifaqul akbar akwai nifaqul asghar shi wannan shine nifaqul akbar mutum ya bayyanar da wani abu ya nuna yana tare da kai ya maka tuƙiya alhali kuma abin da yake ransa sabanin abin da yake cikin mi abin da ya bayyanar maka ne to irin wannan su ne wanda Allah madaukakin sarki yake magana a kansu su ne kuma nifaƙa ɗinsu ta zamo nifaƙul wato akbar su ne wanda za su samu kansu da Allah ya ce innal munafikina lalle munafikai fil asfil minane fi darkil asfar wato suna can ƙasan wato wuta dar damin ita wuta da rakat ne ƙasa ne ƙasa ƙasa to su ne a can can can ƙasa wato su munafikai Allah maɗaukakin sarki ya ce wa manzansa walan ta ji da lahum nasira ba za ka taɓa sama musu wato mataimaki ba. Allah maɗaukakin sarki ya ce illan lazina tabu sai dai waɗanda suka tuba daga wannan munafircin wa aslahu sannan suka gyara iji Allah maɗaukakin sarki wa atasmu billahi sannan suka yi riko da Allah maɗaukakin sarki wa aklasu dinahum sannan suka suka tsarkake wato addinin su wato lillahi ga Allah sai Allah ce fa'ula ika mahal mu'minina yanzu waɗannan su suna tare da muminai saboda sun tuba sun kyautata addini sun yi mi su ma yanzu sun zama wato ‘yan uwan wato mi muminai saboda shi daman Allah maɗaukakin sarki mai gafarta zunubai ne matuƙar mutum ya yasa Allah maɗaukakin sarki ya shela a cikin littafinsa cewa mi ban sunansa in ƙul ya ibadiyar lazina asarafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a duk munafircin mutum da yayi idan da ya tuba Allah madaukakin sarki zai gafarta masa amma idan ya mutu a halin wannan munafircin to nan kuma zai sabbaba masa wato shiga wuta musamman ma idan nifaqa din ta zamo nifaqul akbar in ma nifaqul asgar ne ita ma tana daga cikin kaba'irul zunub tana iya sabbaba wa mutum shiga mi wuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi yake cewa arba'un man wajada kunna ko arba'un man kunna fihi kana munafikan kalisa wa man kana fihi kasalatun min hunna kana fihi kasalatun minan nifaq manzon Allah ya ce waɗansu abubuwa guda hudu duk wanda ya kasance a cikin su ya zama tacaccen munafiki sai ya ce wanda ya siffantu ko ya ɗabi'antu da wata ɗabi'a daga cikin waɗannan ɗabi'u guda kuɗin ya ce a tattare da shi akwai ɗabi'a ta munafurci abu na farko manzon Allah ya ce wa'iza hadasa kazzaba idan ya zance sai ya ƙarya wa'iza wa'ada gadara idan ya yi alkawari sai ya yaudara wa'iza tumina hana idan aka bashi amana sai ya ha'inci wa'iza ka sama fajara idan ya yi kusuma aka yi fada da shi ko aka yi cacar baki da shi fajara sai ya fajirci sai ya fada wa mutane mummunar magana a babin misali ko ya mutane mi gori a cikai da Allah can ko da a gidanku akwai wani a babin misali to wannan yana daga cikin ɗabi'umi na munafurci duk mai wannan ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan a tattare da shi akwai ɗabi'a na munafurci amma wani irin munafurci shine nifaqul asghar baya tabbatar da mai yinsa a cikin wuta amma da yana sabbaba masa shiga ina yana sabbaba masa shiga wuta Allah ya babbaka shi iyayen da yake so sannan kuma ya fitar da shi ya kai shi ina aljanna wato idan ya so sai malam ya ce mun ji shirkul akba ita ce mutum wanda zai tasarifin wani abu na ibada zuwa ga Allah zuwa ga wani Allah subhanahu wataala shin sallah ne shin azumi ne shin wani abu ne roko ne ko abin da ya kama da haka tun me yin wannan damun kuma yana daga cikin ma'anar tauhidil ilahiyya ko tauhidil uluhiyya shine tsarkake Allah madaukakin sarki shi kadai da ibada dan haka duk wanda ya sarrafar da wani abu na ibada zuwa ga wani Allah to ya zama mushriki in ya mutu bai tuba ba makomarsa wato ita ce mi wuta kuma ita ce shirkul wato akbar to wane ne shirkul asgar sai malamin ke cewa huwa yasirur riya shine kaman karamar wato riya mutum ya yi abu don su gani wato su yi mi yaba shi ne addakila addakila fimi ta hasinil amali wacce take shiga wato wajen mi kyautata wato aiki duk da malamai sun yi magana a kan daya akwai riyar da tana iya bata aiki ga baki ɗayansa akwai kuma riyar da tana iya bata wato wani shashi na aiki sauran shashin kuma yana ta yanzu mu ɗauka sallah ita sallah tun daga farkon ta har ƙarshen ta abu guda ɗaya ne niyya ɗaya ce mu fahimta ko daga zarar an ce riya ta shiga ko da a raka'ar ƙarshe ne ta shiga to tun daga farkon sallar ta riga ta mi ta ɓaci ta ɓaci amma yanzu ka ɗauka al'infak wato ciyarwa mutum ya zo yanzu a bakin masallacin nan yana sadaka yana bayarwa lokacin da ya fara yana yi don Allah daga ƙarshe da ya ga ana yabo ana yabo ana yabo sai kuma ya fara burge mutane sai yaba to wanda ya fara yi na farko don Allah wannan yana da ladansa wanda kuma daga baya son yabo ya shigo ciki shi kuma ba shi da mi ya sa manzon Allah ce iyakun wattamadiha fa innakum zabahu ku nisanci wato yaban junanku domin cewa shi yanka ne idan kana yaban mutum a gaban idanunsa tamkar kana mi yanka shi da idan yana yin abu don Allah sai ya dawo yana so in ba a yaba ba ma sai ya dinga jin mi haushi a babin misali amma ba laifi bane ba idan mutum ya maka goma ta arziki wato ka masa addu'a da manzon Allah ya ce man sana'a ilaykumul ma'rufa fa kafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fa qulu lahu jazakallahu khairan shi yasa manzon Allah ya ce idza ra'aytumul maddahina idan kuka ga masu yabo din nan husu turaba alaihim kuwatsa musu mi kasa idan mutum ya dame ka da yabo yana ta yaban ka ya ta faɗan waɗansu maganganu a wajen ka yana ziga ga shi ba wani abin nan man sunan sa me za a ce ba zabiya ba me ya namijin zabiya mace ce zabiya ko shi namijin san kira kai kawai manzon Allah ce ebi ƙasa ka watsa masa kawai shine idan ka aikata haka ka aikata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita abin nan karamar shirka shine huwa yasirur riya'i ad-dakilatu fi tahsinil wato amali shine yar karamar riya wacce take shiga cikin wato aiki ba dan komi ba dan kyautata wato aiki al-muradu bihi Allah ta'ala al-muradu bihi Allah ta'ala wanda aikin kuma an nufaci wato Allah ne wato da wannan aiki قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya ce faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada duk wanda yake so ya haɗu da ubangijinsa cikin salama to falyamal amalan salihan to ya aikata aiki wato na ƙwarai sai ya ce mi wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kada ya haɗa ubangijinsa da kowa a cikin wannan wato ibada kenan idan ya haɗa ubangiji da wani to idan ya je gaban Allah ba zai samu Allah mi cikin lafiya ba Allah zai baran-baran da abin da ya aikata din shine waqadimna waqadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura sai ya je gaban Allah yayi tsammanin cewa zai samu ladan aikin sa sai ya samu cewa babu saboda yayi riya shine Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin ba a umarci Yahudu da Nasara ba sai dai dan su bauta ma Allah mukulisi na suna masu mi ikilasi kuma haka Allah madaukakin sarki ya ce wa manzansa sallallahu alaihi wa sallam fa abdullah mukulisan lahuddin ka bauta ma Allah kana mai ikilasi sannan kuma addinin nawa ne ne wato na Allah ne wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma akafu alaikum ash-shirkul asghar abin da nake jiye muku tsoro shine karamar shirka fasu'ila anhu sai aka tambayi manzon Allah menene wannan karamar shirka din kala sai manzon Allah ya ce arriya wato ita ce wato riya suma fassarahu bi qawlihi sai manzon Allah ya sake fassara abin da ake nufi da riyan wato da fadin sa yace yaqumur rajulu fayusalli mutun zai iya tashi yana yin sallah fayuzayyinu salatahu sai ya dinga kawata wato sallar tasa lima yara min nazarin rajul ilaihi saboda abin da yake kallo na wani yana kallansu la'alla ya rera mi karatu ya cika ruku'u ya cika sujuda ya yi wane ne amma idan shi kaɗai yake yin sallar ba zai yi waɗannan abubuwan ba to duk wanda yake irin wannan to ba shi da ladan wannan sallar abin da yake kuma shirka ce amma karamar mi shirka ba za ta tabbatar da shi a wuta ba amma dai za ta sabbaba masa shiga wuta shi yasa malume suka ce karamar shirka ita matsayin ta matsayi ce na kabira daga cikin kaba'ir zunub mun fahimta ko yawa kaman daidai take kaman da zina shan giya sata luwadi da sauransu ita karamar shirka ba ta tabbatar da mai yin ta a cikin mai wuta amma tana sabbaba mai yin ta ya shiga ina yace wa min zalika yana daga cikin ababen da ake irga shi wato a cikin kananan shirka shine alhalfu bi ghairillahi rantsuwa wato da wani Allah madaukakin sarki kal halfi bil aba'i kamar rantsuwa da iyaye mutum yace na rantse da babana ko na rantse da kakana ko na rantse da mamana a babin misali wal andad da kuma waɗansu kishiyoyi ko ya ce ya rantse da wani gunki ko ya ce ya rantse da wani waliyinsa a babin misali ko ya ce na rantse da shehuwa ne mun fahimta duk wannan yana daga cikin ƙananan wato shirka mai yinsa zai iya shiga wuta amma ba zai dawwama a ciki ba wal ka'aba ko mutum ya rantse da ka'aba ya ce na rantse da ka'aba duk wannan mun fahimta wal amana ko kuma mutum ya rantse da amana ya ce na rantse da amana duk wannan yana daga cikin wato rantsuwa da wani Allah wa gairiha da waninsa قال sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tahlifu bi abaikum ku daina rantsuwa kada ku yadda ku rantse da iyayenku wala wala bi ummahatikum kuma kada ku dinga rantsuwa da iyayenku wato mata aba iyaye maza ummahat iyaye mi mata sai manzon Allah ce wala bi an bil andadi kada ku rantsuwa wato da kishiyoyi idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu nasa'i ne ya rawaito wannan hadisin kamar yadda malam ya faɗa wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala taqulu wal ka'aba kada ku yadda ku dinga cewa na rantse da ka'aba idan yace wal ka'aba wal wawu wawul qasab al ka'aba ita kuma maqsumun bihi da ita aka rantse to manzon Allah ya ce kada ku faɗi mi wato haka sai ya ce walakin qulu sai dai ku ce wa rabbil ka'aba na rantse da ubangijin ka'aba idan yace waye ubangijin ka'aba Allah idan yace da na rantse da ubangijin ka'aba da waye rantse kenan da Allah subhanahu wataala shi ma wannan hadisin malam yace imamu nasa'i ne wato ya rawaito shi da imamu ahmad sannan a wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tahlifu illa billahi kada ku yadda ku rantsewa to sai da Allah subhanahu wataala hadisi ne wanda imamu ahmad ya rawaito shi Bukhari ya fito da shi Muslim ya fitar da shi Nisa'i shi ma hakan nan sannan Imam Turmuzi da Ibn Majah dukkan su sun fitar da shi ya sake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man halafa bil amanati falaysa minna duk wanda ya rantse da amana yace na rantse da amanar da aka bani ko na rantse da amana kaza manzon Allah ya ce falaysa minna wato baya tare da mu baya tare da mu Imam Abu Dawud ya rawaito wannan hadisin imamu ahmad shi ma ya rawaito shi wa qala sallallahu alaihi wasallam man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw asharaka manzon Allah ya ce duk wanda ya rantse da wani Allah kad kafara haqiqa ya kafirta aw asharaka ko yayi mi shirka idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imamu turmuzi ya rawaito shi abu dauda shi ma ya rawaito shi imamu ahmad ya rawaito shi amma a ruwaya ta imamu ahmad ya ce wa ashraka wato yayi shirka shine abin da Imam Ahmad ya faɗa mana yace wa minhu qawluhu to duwannan yana daga cikin rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala wato shirka sai dai waɗansu daga cikin malamai sun ce ba laifi bane ba mutum zai iya rantsewa da mi wato alqur'ani yace na rantse da alqur'ani saboda alqur'ani zancen Allah ne shi kuma zance siffa ce ta Allah madaukakin sarki mun fahimta zai iya cewa wal qur'an na rantsi idan yace ya ya rantsi da alqur'ani to ya rantsi da siffar Allah saboda Allah daga cikin siffofinsa akwai mi magana dan haka dan ya rantsi da qur'ani waɗansu malaman suna cewa ba laifi bane ba rantsuwa da alqur'ani wallahu ta'ala a'lam to yanzu yana daga cikin karaman shirka da malam ya kawo mana a yanzu shine na farko riya na biyu kuma shine mi rantsuwa da wani Allah subhanahu wataala Na uku daga cikin abin da malin ya kawo mana daga shirkul wato asgar shi ne mutum ya ce, Masha Allahu wa shita, Allah ya so kai ma kaso. Mun fahimta? Ya ce, Ta, ba don Allah da direban nan ba, aida yanzu mun yi hatsari. Mun fahimta ko? Ba don Allah ba da alhajiwa na ba, aida yau ba a ɗaura abinci a gidana ba. mun fahimci wannan magana ko ka ce ba dan kaso ba dan kaso ba Allah ya ba dan Allah ya so sannan da kai ba ai da yanzu kan ban san yanda zan yi ba wallahi to shi ma wannan menene shirka ce shirkul asghar shine masha Allahu wa shita ko masha Allahu wa sha'a fulanu Allah ya so sannan wani wa yami ya so yanzu da yace Allah ya so wani ya so ya sanya mashi'a ta Allah ta zamo ƙarina da mashi'ar wancan. Yanzu da Allah da wancan ne suka taru suka so shi ne abinsa ya gudana. kenan ya sanya wa Allah mi kenan kishi mun fahimci wannan magana ba a cewa ma sha Allahu wa shita ko ma sha Allahu wa sha'a fulanu qala annabi sallallahu alaihi wasallam lillazi qala lahu zalika manzon Allah ya faɗa ma wanda ya faɗa masa haka yace ma sha Allahu wa shita Allah ya so kai ma ka so manzon Allah sai manzon Allah ya ce masa aj'altani lillahi niddan yanzu ka sanya ni ga Allah wato ka sanya ni kini ga Allah ka sanya ni abokin tarayya ga Allah kenan bal ma sha Allahu wahdahu yace kace Allah ne ya so shi kadai saboda sai Allah ya so abu da yami ya kasance wa ma tashaquna illa an yasha Allahu rabbul alamin babu wani abun da za ku so sai Allah madaukakin sarki ya so shi duk yanda mutun yake son aukuwar abu in Allah bai so ba abun ba zai auku ba duk yanda mutum yake son rashin akuwar abu idan Allah bai so ba sai abin ya mi wato ya aku don haka shi sa'anin manzon Allah ya koya masa wato tauhidi yace kace masha Allahu wahada Allah kadau ne wato yaso wa minhu qawlu da kuma fadin mutum yace laula Allahu wa anta ba dan Allah ba da kai ko fahimta ko yancan Allah ya so kai kaso unan kuma sai yace laula Allahu wa anta ba dan Allah ba da kai kamar misalin da muka baya ai ba dan Allah ba da direban nan kuma ya iya mota ba ai da yanzu labarin mu ake bayar kenan kaga Allah ya bada kariya shi ma direba ya bada mi yawa mi zai ce laula Allah kadai ba dan Allah ba da asabana kaza da abu kaza ya tsami mu fahimta ko laula Allah la asabana hadisa ba don Allah ba da hatsari ya same mu kuwan lazimi hafazana shi ne wato ya kiyaye mu Allah ne ya yi mi ya kiyaye mu amma wajen sa'ilin da mutum ya ce laulalla ba don Allah ba da wani ba don Allah da wani ba da gidana ba a yi abinci ba di ya sanya wa Allah mi kini ya zame masa wato kishiya mun fahimta ko sai ya ce ko ya ce wa mali illallah wa anta ba ni da kowa sai Allah da kai mun fahimta ko kyaf garin nan alaji wallahi bani da kowa sai Allah da kai kenan ya sanya alaji a mazanin kishiyarwa ya sanya alaji a mazanin kishiyar Allah yawa duk wannan shi ma shirka ce ba dan Allah da kai ba bani da kowa sai Allah da kai duk wannan kishiya ya sanya shi kishiya gawa wato Allah subhanahu wa ta'ala kun fahimta ko yace wa ana dakirun ala Allah wa alayka ni mai dakil mai shiga ne ko mai kutsawa ne wurin Allah wa alaika da kuma kanka ni mai kaiwa damuwa ta ce wurin Allah da kai mun fahimta ko wa nahu zalika da makamantan waɗannan wa qala sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqulu ma sha Allahu wa sha'a fulan kada ku yadda ku ce Allah ya so wane ya so mun ji walakin qulu ma sha Allahu summa sha'a summa sha'a mi sun masha a fulan. Allah sani mu fahimci abin fuskar. Mutum ba zai ce, Ma sha Allahu wa sha a fulanin ba, sai dai ya ce, Ma sha Allahu summa, summa sannan, Allah ya so sannan kaso. Amma idan ka ce Allah ya so kai kaso, to ka sanya shi. Amma idan ka ce Allah ya so sannan kaso, ka sanye mashi'ar wannan bawan Allah tana bibiyar mashi'ar Allah sai da Allah ya so abin ya auku tukunna shi ma mashi'ar wancan ta aiki laulallahu ba dan Allah ba summa anta sannan da kai ba za ka ce laulallahu wa anta ba idan ka ce ba dan Allah ba da kai to ka zamo mutum ya zamo mushriki mu fahimta ko sai dai ya ce ba dan Allah ba sannan kuma da kai ba za a ce da ba sai dai a ce mi sannan da kai shine summa laulallahu summa anta mutum ba zai ce ba malillahu wa anta ba ni da kowa sai Allah wa anta sannan da kai sai dai ya ce malillahu ba ni da kowa sai Allah summa anta sannan kuma kai mun gane ba za a ce da ba sai dai a ce mi sannan shine abin jaiz amma daga zarar mutum ya ce da to kuma yanzu ya sanya wannan ya zama kishiyar Allah ya yi shirka duk da ma dai shirkur wace irin shirka ce shirkul asgar ne ba ta tabbatar da mai yinsa a cikin wuta amma dai tana sabbaba masa shiga mi wuta matsayinta matsayin kaba'ir zunubi mun fahimci wannan magana din shi yasa manzon Allah ya hana faɗan wannan abin nan din wannan hadisin Imam Abu Dawud ne ya rawaito shi wa qala ahlul ilmi har ma malamai suna cewa wa yajuzu amma ya halatta kace laula Allahu summa fulanu ba dan Allah ba sannan da wane amma wala yajuzu baya halatta kace laula Allahu wa fulanu ba dan Allah ba da wani baya halatta to abinda malam bai kawo ba daga cikin shirkul asgar shine ta'liqul minani at-ma'im wal halqa shine mutun ya daura wadansu layu daban sunansa da wadansu tagullai ko wadansu azurfai ko abin da ya kama da haka yaji aransa cewa duk da cewa yana ji aransa waɗannan sababi ne na waraka ko sababi ne na samun sa'a amma Allah shine mai bada sa'a to shi ma yana daga cikin shirkul asgar mun fahimci wani amma daga zarar kuma ya ji a ransa yanzu wata ‘yan layarsa ne yake da ita ta ɗan shago in ya fito yana ɗan ciniki ya san Allah ne mai yin cinikin amma sababin cinikin waye laya to abin da yake yi shirkul asgar idan ya mutu bai tuba ba a irin wana zai iya samun kansa a cikin wuta amma ba zai dawwama a cikin wutar ba mun fahimci wani magana amma idan ya yi intikalin ga baki ɗaya cewa ba layan ne sababi ba ba gurin ne sababi ba ba dagan ne sababi ba ba ban sunansa ba mi tagullan ne sababi ba ita din ne gabaki ɗaya tagullar da layan su ne abin nan suke kare shi to yanzu shirkar ta yi intikali daga shirkul asgar ta koma shirkul akbar yanzu ba Allah ne yake kawo masa ciniki ba layan ne idan yana da ita zai yi ciniki ita ba sababin cinikin bane ita ce mai kawowa cinikin to yanzu ya zama katotan mushriki in ya mutu bai tuba ba ya shiga wuta ya samu wurin zaman sa kenan har abadin abadina idan yana ji wannan dagar da take kansa anan ita ce kau dabaran nasa in an zo ita ne sai ya bace ko ya wani duk wani abu idan ya zo zai same shi kawai ba zai same shi ba saboda wannan dagar ita ce mai bashi kariya ba ita ce sababin da Allah zai kare shi ba to ya zama mushriki babba shirkul akbar amma idan ya ji aransa dagar ita ce sababin mi sababi ne amma Allah shine mai bada kariya to anan kuma shirkul asba Allah ta mun fahimci wannan abu mu fahimta ko duk dai an gudu ba aimi ba ba a tsira ba a daura din ma a daura dagar ko layar ko la abun nan din in dai mutun ya ji aransa sababi ne amma Allah ne mai yin abin yayi shirkul asba idan kuma ya ji wannan abin shi ne mai yi yayi shirkul akam ga baki ɗayansu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kare mu ya tabbatar mana da imaninmu ya raba mu da waɗannan surkulle-surkullen ya sa muna daga cikin waɗanda zai sa su a aljannarsa a ranar tashin alkiyama abinda muka karanta daidai muna roƙo ya ba mu lada abinda muka kuskure kuma muna roƙonsa wato ya yafe mana akwai ƴan uwanmu waɗanda suke da buƙatu mabambanta a wurin Allah muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya musu buƙatunsu in alkhairi ne abin da ba alkhairi bane ba kuma ya canja musu da abin da yake wato shine alkhairi sannan kuma ya yarda musu da abin da ya basu magana ne rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata aynin waj'alna lil muttaqina imama allahumma anta allazi amartana bi du'aika wa wa'adtana bi ijabatika faqad da'awnaka kama amartana fastajib lana kama wa'adtana ya arhamar rahimin ya rabbal alamin allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqan tayyiban wal amalan mutaqabbal allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'amiltana wa zidna ilman nafi'an allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين